أتي هذا صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعاطي في بنظرة تأتي لنا بالسفر sai magana akan ukuba mun yi magana shari'a musulunci tana kewayawa akan bayan wa'an bayan asali kyawawan ɗabi'u dinnan to sannan gado sai zancen aure da saki kafa dangi ke kafa iyali kenan to sai kuma ukuba saboda dole an zauna tare dole akwai wanda za su dan wani laifuffuka duk gabaki daya to sai ukuba ukuban nan ita ma duk shari'a manzala hududi ne ba ainin kan iyakar ba ma'ana daga farkon iyakar zuwa ƙarshen iyaka to duk abin da yake tsakiyar nan na ake magana duk gabaki da zaka iya yawo a tsakiya din nan yanzu duk iyakokin mu na Nigeria din nan kusurwa hudun nan shikenan cikin Nigeria zaka yawo duk inda kaga dama kana da takaddar ka ta dan ƙasa ce kana da kaza duk gabaki ba wanda zai hana ka duk gabaki da to haka shi ma cikin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kasaitar shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hududi ne ba wai zartar da hukuncin ba da aka sama shine haddin duk baki dai a'a maganganun hukuncin duk baki dai haka komai sai ga haka ne haka kitabun ka zo haka yanzu qur'ani in muka zo haka kaza kaza duk baki dai to idan idan ka lura bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai da kawa a cikin haddin amma shi in shi zai hukunci karamin karamin mataki yake dauka sallallahu alaihi wasallam ta ake ta yana da sauki yana da kaza sallallahu alaihi wasallam mataki yake dauka saboda shine shari'arsa shi Allah ya aiko shi da shi Allah ya aiko shi rahama dole shari'arsa ta sauki Allah ya aiko shi international dole shari'arsa ta sauki sallallahu alaihi Allah ya aiko shi ya cika dole shari'arsa ta sauki ba wani wanda zai zo bayan sa ya cika masa ko ba wani wanda zai zo bayan sa ya ce zai sauƙaƙe masa abun mamaki ba wanda zai zo bayan manzo Allah ya cika mar ba wanda zai zo bayan manzo Allah ya sauƙaƙe mar abun mamaki amma aka iya zuwa bayan sa aka tsaurara ma kai da baka iya sauƙaƙe abu ba kuma ka zo ka ce kai kuma ka zo ka kakkafa hukunce ka tsaurara ya ga hankali ina mantiki ya shiga da kaza kaza hankali abun ba zai yiwu ba kai da manzo Allah bai ban ma waje ba ma saboda shine cikamako in dai na shari'a ne duk gaba gida sai dai kuma a matsayinsa na shugaban ƙasa na shugaban jama'a sallallahu alaihi wasallam da shi ya fara kafa burnantaka shi ya kara kafa, kafa daula kuma daular da za ka fi akan burnantaka ya ambace ta Madina wannan suna ba haka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Madinan musulunci ko ƙasar musulunci ko kaza Madina kawai duk gaba ki mu da girmamawa da mu ce Madinatul Munawwara Madina mai haske shi ya ce mata ɗaba mai daɗi mai kaza sai dai in ka lura ko wani hadisi da kuma ya ambace ta ƙasar imani saboda jama'ansa ne a ciki filan dukkan mu'minai ne duk gabaki ɗaya Allah sa imani yana gudu ya zo Madina nan kamar yadda miciji yake gudu ya shiga raminsa haka imani yake tahowa dukkan masu imani za ka ga dai Madina manzo Allah suke hankoran su tafi ko dan su je in zamanin sa ne je su gan shi su karɓi shiriyarsa, in bayansa ne su je su ziyarci kabarinsa, sallallahu Alaihi wasallama, su ji daɗi da ganin daga nan wannan alheri, daga nan wannan rahama, daga nan wannan international, daga nan wannan sauƙi duk ya fita, sallallahu Alaihi wasallam. To haka ne, yanzu uƙuba ɗin ma, wato haddi ɗin ma, ko uƙuba ɗin ma, tun daga matakin farko zuwa matakin ƙarshe duk baki ɗaya. Matakin farko yafewa ma wannan shine matakin farko in an ga abin da ya dace a yafe ne to yafewa mataki na biyu fansa kotu za ta ɗora mutum sai ya biya kuɗi kaza sai ya biya kuɗi kaza mataki na uku kurkuku to wannan hukunci na kurkuku ne wani kuma za a ga an haɗa masa saboda girman abu an haɗa masa da biyan fansa ɗin da kurkuku da biyan kuɗi ɗin da kurkuku wani za a ga an haɗa masa to mataki na ƙarshe mataki na ƙarshe kisa mataki wannan shine mataki na ƙarshe kisa duk gabaki ɗaya amma waɗannan matakai kafin a je kisa ɗin nan ga waɗansu matakai kaza kaza mataki na ƙarshe duka to a cikin waɗannan matakai duk wanda mutum ya ga ya zaɓa haƙƙinsa ne ya zaɓa ya yi har yau yana cikin shari'a duk abin da ƙasa ta zaɓa a cikin waɗannan matakai ya yi har yau tana kan shari'a ba wai shari'ar musulunci dole sai an yi kisa ba wannan duk kashe-kashe da yake cikin fiƙihu da kaza kaza kaza siyasar waccan gwamnatin ce ta Abbasawa da ta Umayyawa da suka ga matakin ƙarshe za su ɗauka suka dinga aikata shi shikenan faƙihai duk suka buga ma babubbuka aka buga ma babubbuka aka buga ma karatu aka buga ma aka cika shari'ar manzon Allah sallallahu ko Hamurabi ko Hamurabi kisa 33 ne kai a cikin shari'arsa. Annabi Musa ya zo Allah ya rage masa duk tsananin shari'a Annabi Musa kisa 18 ne almanzo Allah ku zo yadda kisa ma gaba daya sallallahu alaihi wasallama duk gaba ki daya manzo Allah karshen haddi ajrul hududa bishubuhati ku dinga yadda haddi da shubuha ma'ana ku dinga sako da shi karamin mataki dinga sako da shi karamin mataki duk gaba kida kuma sadaqallahu alazim abinda duniya da take ciki yanzu kenan za ga akwai wata kasar ta, ta ce ita ba ta yarda da kisa ba ai daurin rai da rai dai ayyau tana cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam bata fi annabi rahama ba akwai wata ƙasar ita kuma ta ce a'a ta yarda da wannan ƙarshen haddi saboda abin da yake damunta yau tana cikin shari'a duk gaba gida akwai ƙasa ɗaya yanzu America ƙasa ɗaya ce ba za ga akwai wasu ɓangaren state state ɗin a cikin ta su sun yarda da kisa akwai wasu ɓangaren state state su duk ba su yarda da kisa ba kuma federal ta yarda musu duk gaba gida wanda sun yarda ba wai ma'anar shari'ar musulunci shikenan ai ta kashe-kashe ba irin wannan kashe-kashe da muke karantawa har kashe-kashen ya zamanto duk mun ba ina ma haka kafirin kafir ko mu muke kakkashe kanmu da ƙarya da kaza mu dangana wa addini to addinin nan na Allah ne mu ba na Allah ne mutanen nan na Allah ne ni wa kanmu qiyamul layl mu dawo mu bi karatu sosai mu bi asal tarihi tarihi yana da me yasa tarihi yanzu za mu zo sai mun zo magana Qur'ani tarihi da kaza kusan shine kashi biyu na ukun wannan littafi na Allah tarihin annabawa tarihin yan adam tarihin kaza kaza tarihi ba hukunci ake buga a kansa ba bai Allah ya gaggaya mana duk waɗannan labaran annaba duk waɗannan labarai da ake faɗa din dan mu dinga hukunci ba a'a dan mu dau darasi dan mi izina ibratan li ulil albab dan mu dau izina dan mu dau darasi dan abu kaza kaza dan ana cewa tarihi ya maimaita kansa malai suka ce an ya maimaita kansa kuma abin ya lalace kai da ake so ka ci gaba kuma a ce jiya ta kuma maimaita kanta eh ba ba ai komai ba tafiya ake so yau tafi jiyanka gobe tafi yau ɗinka jibi kaza kaza kaza kaza har kuma abu sa kiyama duk gaba ki ɗaya To wannan kenan, to mu bi karatu a hankula, mu bi karatu a hankula. Ba wai ga ga ga ga ga ma'anar shari'a musulunci kana a ebo duk waɗannan ra'ayi na faƙi haya ai ta makawa ƙasa duk ga baki ɗaya. Me ta faɗa da ƙasashen duniya me ta kaza kaza mu ko muna ganin aiki muke Allah nan ko ba wani aiki da muka Allah Allah shi ya sauƙaƙe tuntuni. Jahilci ne kawai duk ga baki ɗaya. To mu kula ƙwarai da gaske. shari'ar manzo Allah international ce ba ta wata ƙasa ba ce ba ta wani state ba ne ba ta wani shari'ar manzo Allah ta duniya ce kuma sadaqallahu alazim ita za ka ga ana tabbatarwa sabida ne kuma wa'anda muke cewa kafiran nan wanda suke tabbatar da ita dinnan ba wai a addinin mu suka koya ba ba wai addinin mu suka leka ba a'a fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha haka Allah ya halicci yan adam haduwa akai ‘yan adantakansu ce, ‘yan adantakansu ce ta sa suka yar duk baki ɗaya, duk ikon, saboda haka kuma la tabdila li khalqillah. Saboda kuma wannan halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya dinan qayyiman ne, addini ne da ya hau kan kowa, ma'ana ɗabi'a ce da ta hau kan kowa. kowa yana nan da wannan tausayin kowa Allah halitta masa sai dai in ya bi wani karatu na shirme shi kenan sai ya yadda halittan da Allah ya yi masa sai je ya ɗau wannan duk gaba kida da haka wani karatun tsiya ne a wajen wani duk gaba kida da ka bashi akan fitirar da Allah ya yi masa ta abu yanzu duk waɗannan fitirori da muka faɗa bare wannan wasaya guda goma Qur'ani dinnan duk gaba kida sai iya mu da muka ce mu musulmi ne muke da ita duk gabaki daya nawa ne musulmin da zai gudu ma ba zai harka ga musulmi dan uwansa ba ya je ya samu baturan wanda yake ganin ba shi da adi ya ce ya fi amana ya fi gaskiya ya fi kaza shi haka ba wai zancen haka bane duk gabaki daya to ƙarshen ƙarshen matakin farko yafewa kamar yadda muka faɗa faman afawa aslaha za ga Allah yana ta faman afawa aslaha wanda ya yafe ya yaye ko ita hukuma din tana da wani tana da wani kwamati a kurkuku wanda za a je a dinga tattaunawa da su a dinga gani yaya yanzu sun gyaru laifin su yayi kyau kaza kaza in an ga ya gyaru an ga ya kaza kaza yanzu yayi suluki shikenan sai hukuma ta ce ta yafe masa a ce an yafe musu duk akwai wannan duk gaba ɗaya na Allah ne shi ba, duk gabaki ɗaya, sai fansa duk gabaki ɗaya, a ce sai an ba da a ɗora mutum wani kuɗi ko a ɗora mutum wani abu da dole sai ya biya. Allah ya faɗi wannan ya yi nuni da shi duk gabaki ɗaya. Ubangiji wa la yuwafizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuwafizukum bima aqattumul ayman. فكفارته إدعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لن يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم لا لكم آياته لعلكم تشكرون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah zai rubanku da wannan irin rantsuwa da ta zama muku hira wallahi ba zan yi ba ba kana nufin da gaske ba za ka yi ba kawai rantsuwar ta zama yare ta zama yare za ka zama wanda ko ba da musu ta zama yare to Allah zai roƙon mu da wannan kawai abu ne da ya zama yasasshiyar magana kawai ba ana nufi ba a'a walakin yuwakizukum bima aqattumul layman rantsuwar da kuka kudurta ta da gaske kake ba zan yin ba da gaske kake ba wai kawai hira bace ka riga ka kudurta wannan wannan kenan ba kuma rantsuwar da kai akan ƙarya ba wannan yaminul gamusi kenan ita kai ta dulmiya ka a wuta saboda in kayi ta zaka sa a kashe wani in kayi ta zaka sa a kwaci kudin wani in kayi ta zaka sa ran wani ya salwanta ko kayan wani wannan ba wannan ba a'a wanda kai tsakaninka da kanka kai lahi ba zan yi kaza ba kaga kuma kayin nan shi yafi alheri to ga hukunci Allah zai sa ba ba komai shi Allah ya fi son ka yi alherin akan wannan rantsuwa ya je to ya zan yi da rantsuwa ta ika fara mana Allah ya sa ma inda zaka da ita ika fara mana fa kafaratu id'amu asharatu masake ka ciyar da miskinai goma min awsad ma tudimuna ahlikum tsaka tsakin abin da kuke ciyar da iyalinku ba na masu kuɗi can ba ba na talakawa can ba tsaka tsaki har yanzu abincin mutum goma tsaka-tsaki duk da baki ɗaya, ko ɗari biyu biyu dai aka ce, ko ɗari biyu biyu aka ce, da haka wajen dubu biyu ta tafi, haka ga fansa kuɗi, in ka ƙiyasta abin, to, bari a ce kuma ɗari biyar ne zai iya haɗa filet guda ɗaya ba na mai kuɗi can ba wanda wajen dubu goma ko ko na talaka can na ɗari biyu duk ga baki ɗaya a katsaki to kaga a ce na mutum goma kaga dai kuɗi ya tafi ya tafi idamu asharatu masakina min awsadi ma tudimuna ahlikum tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalinku aw kiswatuhum ko kuwa kai wa mutum goma kaya sun ce zaɓi ne yayi to ko kuma in abin babban abu ne to ka kiyasta kuɗin kayan mutum goma hula da riga da wando da takalmi kaga na mutum goma kaga ai kuɗi ya tafi shi ma tsaka-tsaki, ba ka je ka ɗebo ma a koko ba, can irin yadin likafani, ko ka je ka ɗauko masa, ba kuma ka je ka ɗebo masa boyel ko tsaka-tsaki. Wannan shi ne matakin farko, amma duk abin da ka ɗora, to Allah yana so. Duk abin da ka ɗora, Allah yana so. Yanzu ba mutum goma ya ce ka ciyar, wani ka je ka ciyar da mutum ɗari ma yana so. Allah yana so. Ba mutum goma ya ce ka je ka, in ka je kai wa mutum ɗari ma, ka ce goma wanda aka faɗa ga Allah yana so. Wannan an gaya ma matakin matakin farko. Kaga kuɗi ya tafi a nan wajen. Yawwa. Au hariru raqaba ko ka zo ka yanta wuya. Idan ka san ga inda aka riƙi wani gangariyan aka ce bawa ne, ka zo ka yanta shi ka siye shi duk gaba gida. Idan ma bawan contract ɗin ne duk gaba ɗaya ana wahalar da shi an ɗauke shi an kai shi wata ƙasa an je an mai da shi fantana ana kaza kaza kaza to ka yanta shi duk gaba ki da rashin fahimtar zancen ba bauta da kaza kaza gashi nan duk inda kake ganin ana kashe kashe an da sunan musulunci ana jihadi da sunan musulunci din duk ana kama bayan yau an maida kasuwar bauta a wannan zamani a ce da sunan addini zaka dinga sayar da mata ko zaka dinga sayar da kaza da sunan addini ai ko kai ko ba a yi ma ka ma wa'azi ba ai kai da kanka ka san wannan dakikancin ya isa a wannan zamani duk da baki daya to to ka yanta irin wannan din di yayi ka yanta irin wannan din di yayi tahririn raqaba da haka komai na addini za ka ga yanta wuya yanta wuya yanta wuya yanta wuya duk da baki daya ka a ce yanta riku ka ce ba ga bautar ba duk da baki daya yanta wuya yi ko duk abin da ya ɗaure mutum ya ɗaure ma wuya ya hana shi kai da kawowa to ba shi wannan abin ka ƴanta shi ya dinga abu to auta haiza faman lam yajid fa siyamu salasata ayyam wanda bai samu wannan ba ya azumin kwana uku azumi kaman takurawa ne da rashin cin abinci da rashin cin kaza da rashin ma ba za ka iya karfin yawo ba za ka iya kaza kaza kaza ba idan kuma a hukunce ne idan na hukunce ne to a sa shi a kurkuku in bai iya ba da wannan fansa ta kuɗi ba asala da laifin na na wannan to sai a sa shi a kurkuku duk gaba kida to kai kuwa a naka wannan to ga kai kuma naka kurkukun azumi azumi kurkuku ne ba na wasa ba duk karami duk gaba zalika kafaratu aymanikum idza wannan shine kafarar rantsuwar ku idan ku rantse rantsuwa ta gaske ba rantsuwa ta hira ba irin wannan rantsuwa da aka mai da ita hira wa hafazu aymanakum kiyaye rantsuwar ku ba ko da hira ma in zaka iya ka bar rantsuwa a ciki in zaka iya sai dai in ya zama kuma yaran duk gaba ki da kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun haka Allah yake bayyana muku ayansu ko kwa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kaga yanzu nan ƙofa ce da ta nuna ma i lalle akwai kafara kuɗi akwai fansa ta kuɗi da alƙalai suke sawa shi ma shari'a ne wannan mataki na biyu kenan banda yafiya kuma ga fansa ta kuɗi duk gaba kiɗa idan ba wannan fansa ta kuɗi to kurkuku kurkuku shikenan sai ya yi kurkuku shekara ko kaza iya adadin da hukuma ta ga za ta sa masa in kuma abun babba ne mai laifi ne ya kai kisa, imma a sauƙaƙe kisan nan ya zama ɗaurin rai da rai, shi ma shari'a ne, imma kuma a zartar in ƙasa tana zartar da kisa, ta zartar da kisa, har yau dai tana cikin iyaka, har yau dai tana cikin iyaka. Allah ke iyaka kisa ya hau kan mutum ɗaya a ce sai an kashe ubansa, sai an kashe ‘ya'yansa, sai an kashe duk danginsa, to an tsallake iyaka. Shi ne tsallake iyaka. Kisa ya hau mutum ɗaya kawai, a ce sai an kashe duk danginsa, wannan abu da Isra'ila take. Mutum ɗaya ne zai yaƙe ta kuma yana kan gaskiya na Bafalastina, amma sai an kashe gidansu, sai an kashe kaza kaza kaza kaza. Sun ce haka ne shari'ar Yahudawa, wannan ƙarya ne ba wani Allah da zai shirya musu wannan. Duk gaba, in ba shaiɗan ba. duk gabaki ɗaya. Wannan shi ne ƙetare iyaka, ka ce za ka samuwar gayya ko kisan gilla ko kaza kaza mutum ɗaya sai na kashe duk gidansu sai na ka to ka tsallake wa Allah iyaka. Kai da ake so ma an za ka iyaka sakko wannan ƙarshen abu aka baka. Wallahi yanda ya sa nuka sai ya yi kuka shi ma sai hukuma ta kashe shi. Wannan shi ne ƙarshe, kyau da ka karɓi diya. Idan ma kai hakuri ne kaza kaza to eh ka ce yanzu hukumar ta je ta karbi haƙƙinta duk gabaki da ni na yafe ba wani abu da zai bani ya dawo min da shi ka je na bashi da Allah duk gabaki da in za ka iya duk gabaki da to wannan wannan shine hadduddukan iyaka duk gabaki da Allah tabaraka wa ta'ala duk ya faɗe su amma duk waɗannan kashe-kashe zancen su ridda, zancen su waye, zancen su abubuwa duk gabaki ɗaya. To, haka dai fakihai suka zo a zamanin da gwamnatocin Abbasawa da kaza duk gabaki ɗaya da hadisai da suka sassa wanda sai a hankula da ɗan yi musu karatu da kaza kaza duk aka sa duk gabaki ɗaya. Amma da ka duba magana Allah za ka ga an yi baran baran duk gabaki ɗaya. inda Allah bu Allah bulala ma sai da ya kafa mata waigin da kalla ne ta faru na zancen kisa bulala ma sai da Allah sai an kawo shaida hudu kuma shaida hudu nan kan bakin su ya saba ko bakin mutum uku ya haɗu bakin na hudun nan ya saba to su da suka zo dan aiwa wannan mutumin bulala to su a zare su kana tsoron azane ka yanzu ka je dan azana wani duk gaba kida da haka kafin kaga an yi bulalar zina ko an yi kaza kaza duk ga gidajen ga kaza amma kafin kaga an yi bulalar ta da wuya saboda abin da Allah ya kafa in ba haka ba kowa zai dinga wa kowa shari'a ce a dinga za da kaga kan hanya kafin ka je bakin titi ana zana mutane nawa duk gaba kida amma ƙa'idodin da Allah ta baraka wa ta'ala ya Allah ne wa'yannan ƙa'idodi su cika. Allah ne wa'yannan ƙa'idodi su cika. Kuma da an yi kure, da an yi kure, to ku da kuka zo don a zane wani, to ku duk za a zane duk gaba ɗaya, kuma Allah ya ce muku sunan ku fasikai. Kuma ka a ƙara karɓan shaida ku, duka. Wannan ma bulala ce fa. Guda ɗari, ina kisa, sai Allah ya bashi kawai a sake. kowa ya zo ya kafa babin kisa kowa ya zo ya kafa kowa ya zo ya kafa tuta ta kisa kowa mu tsoron Allah wallahi ba duniya ce nan kadai ba akwai lahira wannan ran ba Allah Allah ne ya halicce shi ba kai ka halitta wa Allah ba duk gabaki daya wannan kenan to in kuwa in kuwa aka ce ba za a gyara fiqhu ba ba za a gyara ba ba za a mai da shi addinin Allah ba ba za a mai da shi yanda Allah yake so ba za a mai da shi yanda manzo Allah a wannan duk gido da fakihai suka faɗa to ma ɗanɗana mu musulmin. Kafin a kashe kafiri ɗaya wanda muke ganin shi ne kafirin ka an kashe musulmi wajen ɗari. To yadda in dama kisan muke so duk gaba kiɗa ta kashe mu duk gaba kiɗa. Wanda ya kitin ana kashe wani yana jin daɗi wata rana shi ma a zo a kashe nasa ko ta zo a kansa duk gaba kiɗa. Kaga larura ce a gyara karatu. Larura ne dole ne ba wai abu ba. amma wanda ya faɗi haka shi ne ya fi kowa sani ne din kaza to bai fi kowa sani ba amma ai kowa ya dandana ya ji ko ba dandana ya ji ko haƙƙi ne ga Allah duk wanda ya kiyarda da wannan alamiya ta addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta a dan ƙauyen su haƙƙi ne ga Allah ya halaka shi ko ya azabtar da shi haƙƙi ne ga Allah duk gabaki daya ya riga ya rubuta haƙƙi ne ga Allah duk gabaki daya in ma dai ka halaka abin da kanka ka gyara shi da kanka duk ga baki ɗaya, imma kuma ka bari shi Allah ya shigo ya gyara ma, tabaraka wa ta'ala. To wannan shi ne zancen haddiddika ɗin nan, iyaka, tun daga farkon iyaka har zuwa farkon iyaka inda Allah bai so a kusanta shi da kan zai ce wala taqrabu inda bai so a abu inda bai so a tsallake shi da kan zai ce kar ku tsallake kar ku tsallake duk gabaki daya to dama mun yi magana akan ijtanibu da wala taqrabu ijtanibu Allah ya ce mana a cikin Qur'ani ijtanibu ku nisanci kaza to abun nan yana tare da mu da'iman muna aiki da abun nan gashi kuma muna ganin sa da idanmu yanzu mutum zai hau ya tuki daga nan zuwa Abuja ko daga nan zuwa Kano duk baki daya duk akwai ramuka akan hanya zai ta haɗuwa da ramukan nan kuma gashi yana gani to wanda ya sani zai ce masa to ka kula da rami fa, ka kula da ramuka fa, kaga ka kula da ramuka, ijtanibu ka kula da ramuka, ga ramun kana gani kuma kana ta tafiya kana haɗuwa da ramu. Rami ɗaya bane ka to za a ce ma ijtanibu ka nisanci wannan ka kula ma'ana. Amma Allah ya ce wala ta abu ne da za ka iya yiwa baka taɓa haɗuwa ma da shi ba. abu ne da yana can wani waje a ajiye ko yana da inda ake nuna shi Allah to kafa kafa ka je wala ta kafa ka je kaka kusa saboda akan hanya dai haka ba za ka ganshi ba ha kai ba ka ba za ka haɗu da shi ba duk ga baki duk ga baki ɗaya amma in ka tashi ka je za ka ce ai Allah ne ya hukunta ai ka tashi ka je to nan kan wala ta ƙarabu duk gaba gida. Dole sai mun kula da ijtanibu da wala ta karabu ba ɗaya ba ne, duk gaba gida, ba ɗaya ba ne. Kamar yadda muka faɗa haddi na ƙarshe kisa duk gaba gida, a waje ɗaya a nafsu bin nafsu. Mutum in ya kukuta ya kashe wani, to ai ya san ya yi ta'asa shi ma ko? To Allah ya yarda a iya mata ta'asa shi ma. idan ƙasar ba ta da ta ɗauke hukuncin kisa to sai a ɗaure shi rai da rai za ka ga wani ɗaurin rai da rai ɗin ma idan kisan nasa na abu ne ɗaurin rai da ran ma da kuma aiki mai wuya a ce aiki mai wuya amma suna da amma in wuƙa ya sa yanka shi da kaza wannan a rataye shi kawai yafi rataye shi yafi har yau da abin da ƙasa ta hukunta duk gaba ki da ake tafe To wannan kenan. Sai za mu zo, ƙaramin ɓarawo wanda za a iya yafewa, ko wanda za a iya tafiya ta da a ce an yanke man hannu, ko in kun sa ilimi tun da littafin ilimi ne da sadaƙallahul azim abin da duniya take ciki, da abin da yaran da Allah ya yi magana da shi ya nuna a a ɗaure shi a kurkuku ba zancen yanke hannu ba ne ba ma. A ɗaure shi a kurkuku duk gaba kiɗa. Kaga wannan duk ƙaramin ɓarawo da duka. To ina kuma wanda ya saci asrarin ƙasa ya je ya siyarwa da wata ƙasa bare na soja. Kaga yanzu wannan ai ba zancen su yanke hannu ne zancen su kurkuku ba. A ƙasa wannan zancen kisa ne. In kuma ba su da kisa zancen ɗaurin rai da rai ne. to shi ma ji yayi ba wai shi kenan barawa dole kawai sai yanke hannun ma ne ba akwai inda za a zo ma kisa ne duk gaba ki da ko akwai inda za a zo daurin rai da rai ne duk gaba ki da to akwai inda za a zo kuma ma tafi yafewa ne kawai duk gaba ki da kaga ayar as-sariq was-sariqatu arawo namiji da barawo ba wanda ya je ba tukun wannan ana kafa hujja ana kafa hukunci ne ma kawai ba a san ma ko wanda yayi ba wai gashi ba wajen kisa ne a wanda ya kisan gashi duk gaba ke da arawo namiji da barauniya mace faqada uwa aydiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima kasabana kala min Allah wannan sakamako ne kuma ukuba ce daga Allah ko nakalu dinna a yaransa wannan eh, ankwane daga Allah ya sa musu ko ukuba ko kuma dauri daga Allah duk gaba ɗaya. wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne gwani ne to anan akwai hanya biyu tun daga nakalu shi kansa yana da fassara wajen biyu ga faqda'u ba faqda'u faqda'u duk gaba kida to akwai hanyoyi guda biyu hanyar matakin farko tun daga Qusayyu bin Kilabin kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kakan Quraishawan gabaki daya shi ya fara sunnan ta yanke hannu wannan abubuwan za ga ƴan adam suka shirya wa kansu Allah tabaraka wataala ya zo ya tabbatar da na tabbatarwa ya kore na korewa kaga ce ai na Allah ne ba yanda za a ya sauka eh na Allah ne amma asalin za ga ku ka shirya wa kanku Allah tabaraka wataala kuma in ya ga lalle akwai maslaha a ciki ya tabbatar muku ya nuna muku kuma in wani abu ya zo wanda za a iya canja shi ilimi ya zo to zai ba da hanyar in wanda zai ba da hanya a canja ne zai ba da in ba wanda ba zai ba zai bayar ba Usayyu bin Kilab shi ya fara tabbatar da saboda Ka'aba din nan sarakunan duniya tun daga farko ana aika mata kuɗi ana aika mata zinare ana aika har goben nan ana aika Ka'aba kuɗi in kana dawafi din za ka ga wani yazo yana ta manna mata dalolin America ko yana dinga manna mata riyal riyal ko dinga to za ka ga kowa yana tsallakewa kowa ya san cin kudin Ka'aba dai ka ka ci ka ci gashi na wannan har dai a gaba na yi haka wani mutumin Iran ya zo babban kudin su shine mai hoton Ayatollah din nan rafa ce gaba ɗaya babba ya cire ya dinga zubawa Ka'aba din nan kowa ya dinga tsallakewa sai dai masu sharan nan su za ka ga sun zo sun tara akwai ofishin da suke kaiwa kuɗin Ka'aba ɗin nan da wannan kuɗi da ake bata da kuma kuɗin fetur ɗin da shehu suka buga mata account da komai wannan da su ake wa'annan ayyuka duk baki ɗaya duk da su ake da kuɗi fetur ya zo Saudiya an tara malamai har da shehu yana ciki radiyallahu ya za a yi da shi an kafa kafawa Ka'aba account a kafawa masallacin sannan haramin gaba ɗaya a kafa ma account a kafawa masallacin manzo Allah a kafawa Qur'anin nan account a kafawa addinin nan kafin da duk daga nan ne duk baki da aka yi duk baki da shau yazo ya ga jama'a su ga kuɗi nan zai fito amma fa hankula duk baki da ba addinin za a yada da shi ba manufar kasar kuma haka ta faru duk baki da duk da yanzu su da kansu sun gudu saboda sun ga halaka daga Allah saboda sun dauke addini daga alamiya international sun dawo da shi na wani ƙauye sun dawo da shi na ummul qura duk gabaki daya su da kansu ga halaka ta su da kansu da kansu sarki abdullahi din nan wanda ya rasu Allah ya rahamshe shi da kansu ya kama kuku da kusan duk malaman kasar ya cika da shi duk gaba har yau yansu duk suna ciki duk gabaki daya to sai dai rikicin kuma duk sun kunna wa duniya wuta to in sun yi maganin na kasar su kuma ya za su yi maganin na kasashen duniya duk gabaki daya wanda ya fi sharri ya fi faɗar abubuwa ya fi lalatawa ga baki ɗaya yau bai fi ko shekara biyu ne ko shekara uku ba ya fito yana ba duniya haƙuri lalle ya yi mummunan tafsirai ya yi wani waye a izal ƙarami ko wani ne diga yana nan ga baki ɗaya azhar ta bashi alfasi to in ka ce duniya ta yafe ma wa'annan littafan ka da ka watsa su duniya za ka yi da su ai ka ce duk wani wanda yake da littafi na ya ƙona kure ne duk gaba ɗaya. amma ka ce a yafe ma duk littafanka da abubuwanka da maganganunka ana can ana ta aiki ina za wani zancen a yafe ma duk gaba ɗaya. mu yi hattara jama'a abubuwan nan sai a hankula duk gaba ɗaya. kada zaton addini ne kada zaton haka yake daga wajen Allah babu kwata kwata an san wa shi aka fara shi an san kaza kaza kaza an san wa'anda suka zo da wa'annan sakarci an san duk duk gaba ɗaya. to kaga a tafiya ta farko duk ga baki ɗaya wuƙa za a sa a yanka amma su da kan sun san wannan shine ƙarshen haddi ko dan ai maganin ne kaza amma an yi yunwa zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sunanta da komai yace ya ɗauke hukuncin yanke hannu ya ɗauke hukuncin duk gaba ɗaya yunwa ce ta kawo duk gaba ɗaya kaga da kaga yanzu ya sako daga babban haji ya sako daga babban haji zuwa karamin haji amma da wannan shi kadai Allah yake so da washe ko yunwa ce zai wala takunkum bihima ra'afatu fi dinillahi ka tausayi ya kama ku a cikin addinin Allah na abu amma sai nan ya san babban haji ne da karamin haji matakai ne matakai to ya sako daga matakin yanke hannu yanzu ya sako matakin ma a yafe gaba ɗaya, larura ce ta da abu to tunda dai duk abin da ya mun yarda da da wannan duk gabaki ɗaya to wannan shi ya dace da wannan zamani shi ya dace da inta alamiyyar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gabaki ɗaya wanda dama yanke hannun lalle kusayyu kakan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma galibi shari'a Yahudawa ce saboda tsanantawa su duk gabaki daya amma idan muka dawo burnantaka idan muka dawo wannan zamani idan muka dawo wannan zamani ma'anar yanke hannu ma'ana a jefa shi a kurkuku ma'ana a rike hannunsa shine ma'anar yanke hannun saboda idan muka bi faqadu aydiyahuma ma'ana a yanke hannu ne, to ai kowane ɓarawo Allah ce idan hannayensa bi kenan a yanke, faƙaɗa'u aidiya kuma kowanne a yanke na hannayensa bi, kaga duk hannaye huɗu kenan, duk gaba ɗaya. Wannan kenan. Sannan a yaren da Allah ya amfani da shi a cikin Ƙur'ani. idan kaɗau ta zo ba ta da shadda, to ba, ba, ba rauni ne na, na makami ba, a yanda Allah ya tafi da shi a cikin Ƙur'ani. Idan kaɗau ta zo ba ta da shadda ba rauni ne na makami ba, idan kaɗau mai shadda ta zo, ƙaɗa, ƙaɗa'u duk gaba ɗaya, to ya ɗau biyu, ya ɗau na makami, ya ɗau na mara rashin makami. yanzu sai ku duba me ya taso da maganar. In an ga akwai makami a cikin maganar, to dama ya ɗauka. In an ga ba makami a cikin magana, to ba makami yake nufi ba, duk gaba ki da in ya shadda duk gaba. Amma in ma bai shadda ba kwata-kwata ba kakka ma kalli makami kwata-kwata. Duk to nan fa kaɗau ne ba fa kaɗau. Duk gaba ba zancen makami ma a ciki. Duk gaba ki da. Wajen rashin shadda din nan fa qudi adabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin fa qudi adabira eh an yanke bayan su ma ma'ana an tumbike su ma'ana duk sun mutu ko duk sun halaka ma yanzu ba ko daya eh eh kada Allahu dabirahu ko ko Allah ma ya yanke bayan su ma'ana duk su daina haihuwa ma duk su mutu diga ba wai Allah ya sa wuka ya yanyanke ya yanyanke su ba ku dai dadiral qawmil ladzina ba wai Allah ya sa wuka ne ya yanke su ba ya halaka su sun kare duk sun mutu ma ba wani kaza ko kuwa halin nasu ma diya diya kare yanzu ra'ayin kwamanisanci menen na tarayyar soviet sai ka ce kada Allahu dabirahu Allah ya yanke bayan sama ba wani ma ra'ayin tarayyar soviet yanzu duk gaba gida ai haka ba wuka aka sa ba yaki aka sa ba an ce a yakin ma follower yakin ruwan sanyi diga baki ɗaya aka gama. To, faƙuɗi a dabirar ƙaumin lazina zalamu alhamdulillah. Akwai wato ƙaɗi'u arhamaku, fahal asitumu in tawallaitumu an tufsidu fil ardi wato ƙaɗi'u arhamaku. Yanzu ya kusata in na sarauta ku, kuna ta zagin wa'inda na sarauta ɗin, ku ba ya kusata in na sarauta ɗin. kuɗin ma, ku ba da baya, ku yi ɓarna a kan ƙasa, ku yanyanke zumuncinku. Kuma da haka, Abbasawan da suke ta cewa Umayyawa sun yi kaza kaza, su ma da suka hau duk sun yi wannan. Ko ma waye yake ma hasadar wanda yake kan hukumar, shi ma in ya hau kila zai yi sharrin da ya fi wannan. Kila shi in ya hau ma sai ya yi sharrin da wannan. Hal asitumu in tawallaitu in kuma aka sarauta ku. Ba na ba da baya ba. An tufsidu fil ardi. wata ƙaɗi'o arhamaku, yanyanke zumuntaku, yanzu yanyanke zumunci, wata ƙaɗi'o. Wata ƙaɗi'o zai ɗau makami, zai ɗau mara makami. Nan cewa ne ya yanke zumunci, sa wuƙa ya zo ya sa. Ya yanke zumunci na, kaga tuƙaɗi'u yana ɗaukan makami, yanzu kai sai ka duba magana da ta taso, yaƙin ta za ka duba. Ai ba zancen makami a ciki, an ce wane ya yanke zumunci, dama wuƙa ma ba za ta zo ma ba. a'a ya ɗauke ƙafarsa ko ya yi faɗa ko ya yi kaza kaza kaga yanzu ya yanke zumunci duk ga baki ɗaya ba zancen makami ba ne duk ga baki ɗaya amma rauni ɗan yanka kana yanka wani abu hankalinka ya ɗan goce duk ka yanka abubuwa matan misira da wannan sarauniya ta tara su duk baki ɗaya ta babba su lemo da za a yanka duk baki ɗaya al'adar yafa irin ta ƙasashen da suka waye komai tare ake komai in za ka ci abinci da sarauniya sai an koya ma duk abin da aka ajiye duk abin da za ta to kai tabbata a lokacin da take kai ma kana yi da ka gama ka gama sai an kokoya ma duk wannan protocol din to da ta gama fa ka gama kanka ta gama kace za ka yi wani abu duk gaba da da ta tashi daga kan tebur din kai ma fa ka tashi ko ka gama ko ba ba ka gama ba shi da aka wani rikici ba ita kuma Victoria sarauniyar Ingila wadda ta shige waccan uwar wa'annan kakan wannan wadda ta yi yanzu ina diga ita kuma sauri ne da ita saboda da an abu ko ha gama ko ka ba gama ba za a kwace hannunka to wallahi sarauniya ta gama kai ma ka gama duk ga baki daya to wannan rikici kenan to yanzu mata aka bada to yanzu ita first lady din ta fara daukar lemo din to bismillah ana yanka ta ce Yusuf ya fito ana fitowa ai saboda kallo ma faqaqqa'u aydiyahuma han faqaqqa'ana aidiya kowa yawa kansa rauni ba wai an yanke hannun ba faƙaɗa'ana kowa wuƙa ta shiga kowa ga jini a hannunsa faƙaɗa'ana to haka yanzu nan tunda faƙaɗa'ana ne zai iya ɗaukar rashin makami zai iya ɗaukar makami amma me a nan wajen makami ne a nan wajen saboda ga wuƙar yanka lebo duk ga baki ga wuƙar yanka lebo to to nan tunda ta makami za ka ɗauka shi dai mai shadda yana ɗaukar makami yana ɗaukar mara makami amma rashin da kusa ma ba zancen makami a ciki in dai littafin Allah za ka duba duk gaba kida yanzu fir'auna la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf zan yanyanke hannayenku zan yanke kafaku min khilaf na sabani duk gaba to haka zai iya daukan makami zai iya daukan ba makami ba sabida me za ku imani da shi qabla an azana lakum kafin in muku izini gwamnati bata izini ba kai duk gaba kida haka zai daukan kukuku in a zamanin zai a zamanin wancan kama karya kuwa ya kisa ne kawai ba wai dan ana son kisan ba duk gaba ki da to tunda haka ne akwai karamin barawo kamar yadda muka faɗa akwai babba wanda zai saci wani document na ƙasa ya je ba wata ƙasa ko wani sirri na ƙasa ita kuma yanzu hukuma za ka ga za ta saukar da babban tsanani duk gaba ki da ko kuma shi kansa addinin akwai wanda zai yi zina masalan da yaddarsa da yaddata haramun ne fa amma kuma ai ba ƙarfi a ciki amma da ya sa ƙarfi sai a sa masa sai a canja wa abin suna a ce sunansa fyaɗe duk gaba ki da duk akwai wanda zai yi sata ba makami a ciki kawai a yaga abu an ajiye ya ɗauka ko ya kaza kaza wannan da ba akwai wanda in ya sa makami kuma sai a canja mata suna a ce fashi duk gaba ki da akwai wanda to na duk abin da aka sa makami kuma yanzu fassararsa ta canja hukuncinsa ya canja. Wancan zancen faɗa wa'ai da hubadin nan duk wanda ba a sa makami ba ne. Ko tsohuwar tafiya ɗin ko kuwa wayayyar tafiya cewa kurkuku ne duk ga baki ɗaya duk ana cikin hajji. Tun daga yarwar da sayan na Umar ya kaza duk ga baki ɗaya duk ana cikin hajji. To amma duk wanda ya sa makami, duk wanda ya sa ƙarfi, duk wanda ya sa tursasawa dole a ciki, yanzu ya yaƙi Allah ya yaƙi saboda abin da Allah ya ƙi tursasawa. Allah so yake kowa ya abu da ‘yancinsa, kowa ya abu da san ransa, duk gaba ɗaya. Me kyau ko bara kyau, kuma wannan don hukunci zai zo iya wannan duk gaba ɗaya. Amma da an tursasa Allah ya yafe, ya yafe wa wanda ya yin, to kuma yanzu yana faɗa da wanda ya tursasa ɗin ya yaƙi Allah da manzon Allah. Tunda za mu zo wajen zancen ayatul kursiyo. gaba kida la ikraha fid din atabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bi daguti tilastawa ma'ana ba wani abu da aka gina ko kaza kaza kaza dubyan ka ka tunsa sa mutun abu in an yawaita sai a ce daguti rahabuti rahamuti ra kaza kaza yin abin da man yakfur bi daguti wa yu'min billahi imani da Allah rashin tunsasawa faqad istamsaka wannan yayi riko da igiya mai kwari wadda aka tuka ta shine imani duk gaba kida to haga wannan shi kuma hukuncin sa hukuncin sa makami ko hukuncin tursasawa a laifin yanzu ya tashi daga wancan ƙaramin suna yanzu kuma ya zama ku da kanku kun saba babban suna to wannan kuma inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada nan yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilafi naw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله wanda suka yaki Allah da manzon Allah yaƙar Allah da manzon Allah ma'ana yaƙar Allah manzon Allah kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala tunda shi aka aiko zai ka kuma shi ma ka yaƙe shi kenan duk gaba gida wa rasulahu da girman manzon Allah Allah hada shi da wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan suke yawo akan ƙasa suna yaɓa barna duk gaba gida ko dai yanzu mai da sata da makami ta zama fashi ko sun mai da zina da tursasa ta zama fyaɗe ko sun mai da kaza din ko ko a'a ya ɗau asirin ƙasa ya je ya buɗa wata ƙasa ko ya yi kaza abubuwa da yana hukuma kuma wanda duk gaba kiɗa to wa'annan ga wata sabuwar iyaka nan yau kattalu ko dai a kakkashe su kaga nan zai ɗau makami zai ɗau rashin makami nan yau kattalu idan hukuma tana kisa a kashe su wa'annan in kuma ba ta kisa a yi musu ɗaurin rai da rai yana ɗaukan makami yana ɗaukan ba makami aw yusallabu ko a tsire su nau'ika shine yanzu na shokin da wuta din nan da abubuwa da ake ko a sa musu hular kwano ta abu da nau'i da na kisa wannan ko talu ko harbewa ko ko ratayewa duk gabaki ɗaya nau sallabu au tuqatta'a aydiyahum wa arjula ko a yanyanke kafafuwansu da hannayensu ko da abun ko ko a sa su a kurkukun in an sa su a kurkukun ma a ɗakin ɗai ɗai ɗai ɗai yanzu a kurkun ma an yanke musu kafar da ba su kuma haɗuwa ƴan kurkun ma ba a yadda su haɗu da shi ba infiradi akwai su ɗakin mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ya fi azaba akan abaka a cikin mutane ko dai da cikin kurkuku ne amma kuma ai mutane suna ɗebe wa mutum kewa amma a ban mutum ya shekara hudu ko ya shekara kaza shi kaɗai a cikin ɗaki in ba shi da wani abu a zuciyarsa na tunani ga ai dole kwakwalwarsu ta buga duk gabaki ɗaya dole kwakwalwarsu ta buga to nauyin fominar ko a ce ma an kore shi da ƙasar yanzu an kwace mar nationality ɗinsa shi yanzu ba ɗan ƙasa ba ne ya je duk ƙasar da ta ga dama ta karɓe shi duk gaba da ko a kore shi da ƙasar zalika lahum kizyun fil hayati saboda duk waɗanda suke wannan kunya ta tabbata a gare su a rayuwar duniya saboda sun yanke tsakaninsu da society ɗinsu da mujtama'a ɗinsu da kaza walahum fil akhirati azabun azim kuma abin bai ƙare za su sha wuta a lahira duk gaba da to haka sadaq Allahu azim wannan duniya take ai tabbatarwa duk gabaki da yanzu mutumin da ya dau sirrin America din ya kai Rasha duk gabaki da da sai da America ta ta farauta sai duk gabaki da ta zo sun da ba sa kisa yana nan daurin rai da rai da kaza da da kaza wannan ya ce a kuma dawo da shari'a a kuma duddubawa duk gabaki da to duk gabaki da amma wajen kisa wanda ya kisa sai Allah ya ce wa man yaqtul wanda ya ci sannan kawai sau ɗaya kawai ma a yanke ma hajjin ƙarshe a kashe shi ko a ɗaure shi rai da rai duk gaba ɗaya ko kisa ɗaya ko kisa ɗaya amma akwai diya akwai kaza akwai yafewa akwai duk gaba ɗaya to wannan na rawo kenan mun ce a ɗa imma da wuƙa ko kuwa a kame hannunsa Allah ya kiyaye a ce ai barayi sun yanke hanya. Ma'ana wuka suka zo da zarto suka sa suka yanka hanyar, ma'ana sun tare hanyar. A yanke shi ma'ana a tare shi duk gabaki da duk ta dauka. Amma in ya zo da ƙarfi qatta'u qatti'u wa yuqatti'u wa kaza in ya zo da wannan to ya dau biyu. Ko makamin ko rashin makamin. To yanzu ku za ku duba me magana ta taso. sai magana ta taso. In ma magana ta makamin ce, za ku iya ɗaukan haddal adana, adna, za a iya ɗaukan ƙaramin haddi a ce yankan ɗaurin rai da rai. Dukkansu shari'a ce, duk gaba gida. Ba wai shari'ar musulunci gad ba abin da take so sai dai ta kashe. Ba abin da take so sai dai ta yanke hannu. ya dawo kuma ya dinga bara wani bala'in ya kuma ƙaruwa duk baki ɗaya ba wannan take so ba duk baki ɗaya Allah ya baka haddul adna ya baka haddul a'la ya baka kaza kaza hududu dai duk duk baki ɗaya yanke hannunsa a nan a cire shi daga cikin jama'a cire shi daga cikin jama'a a ɓoye shi daga cikin jama'a kai shi kurkuku duk baki ɗaya kamar yadda za a ce an yanke hanya ko yawa kaga ɓarawo sai a ce ya yanke hanya ‘yan sanda kuma a ce sun tara hanya suna bincike duk baki ɗaya sun tara hanya suna bincike ai shi ma wancan na ɓarawo ya yanke hanya ai tara hanya yi da kuma yanke hanya asu ba ‘yan sanda saboda abin mai kyau ne kaka face sun yanke hanya a zaci sata ce duk baki ɗaya a'a bincike ne sai a ce sun tara hanya na bincike duk gaba kida to kaga nan Hausa ce shi ma sai ka shigar da hankalinka adabi da suke cewa adabin Hausa da da kaza to haka ne faqdahu aydiyahuma da cewa wannan yankawan kai ake da kowanne duk hannunsa guda biyu za a yanke duk gaba kida kuma akwai wani abu da da aya ta nuna cewa lallai a daure shi ake nufi duk gaba kida da Allah ya ce faman taba min ba'du zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi amma wanda ya tuba bayan zaluncin nan nasa ya gyara to Allah ya gafarta mata in kun riga kun yanke min hannu ko me kuke jira wani an gafarta ba ko ba a gafarta ba ba ai duk bai taso ba ai kun riga kun yanke min hannu Allah ba zalimi bane Allah shi ya halicci azanci amma ya ce ya kafa a kansa shi ni haramtu zulma ala nafsi ya haramta a kansa zalunci ma'ana ya yarda da adalci kenan ya yarda da kistu kenan aiman bil kisti shi Allah yana tsaya da kistu kistu ya fifita maslaha ka kai bawansa akan tasa shine kistu adalci kuma ya ma adalci tsakanin bayinsa duk gabaki daya zakallahu alazim duk gabaki daya amma an riga an yanke hannu kuma ai shikenan ba zancen ya tuba ko bai tuba ba ko ya raga ai kun gama ko ya ce ya tuba me zai canja ko ya ce bai tuba me zai canja duk gabaki ɗaya amma lafiya kalau ɗaure shi aka yi hannun suna nan lafiya duk gabaki ɗaya zai juya a kurkuku ya kaza kaza har a san yanzu ya tuba a ga ya gyara kuma ya zama mutumin kirki kaza kaza har hukuma kuma wannan ƙungiyar take duba wanda ya tuba ya gyara ɗabi'unsa duk gabaki ɗaya har kuma hukumar ce ta yafe masa an an riga an an yi abu ai shikenan an gama duk gabaki ɗaya inna allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai rahama ne wannan shine mafi dalilin cewa aure shi ake so a yi duk gaba gida hata ba ta da kyau bare kuma a uzu billahi ya kai fashi wai wannan dan a buɗe wa mutane bane amma shi ma hukuma ce daurin hukuma ce daurin bare ma wanda daurin rai da rai ma shikenan ma a manta da shi shi ma ya manta da kowa duk gaba gida ko an kashe shi ne kawai duk gaba gida duk gaba gida to wannan duk yana wajen hukuma ita ta san abin da za ta sako da shi in ya in ya in ya gyaru ya komai sai ta iya yafe masa kuma an ka duba abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adra'ul hududa bi shubuhati yadda haddoji da shubuha yana nufin ku biyo ku dawo mataki na ƙasa dawo mataki na ƙasa ana mataki da ku iya ma ku yafe duk gabaki daya in zai iya gyaruwa da yafewa duk gabaki daya To kuma wannan har a yaren zamani duk gabaki da akwai yaren alƙali a shakul mandiki da suke ce masa reasonable doubt. Eh ko shakul mandiki in aka zuba maganganu a gaban alƙali gabaki ɗaya ga dai shi kansa zai iya cewa ya yadda abun duk gabaki da. To ma'ana abubuwan da aka ba su isa ba ba su kai ba duk gabaki da. Nan kuma za ka zo ka tarar da rigima tsakanin ofishin masu CID da tsakanin ofishin shari'a. Su ofishin shari'a ba su san abin da wa'ancan suka sani ba. Su kuma wancan ba hannunsu hukunci yake ba. Ofishin shari'a za alƙalin ya ga duk hukuncin da aka abin da aka zaba da shi duk bai yarda da shi sai Allah ya fita su kuma su ga ai wannan an bashi bata ƙasa. To shi kuma tsakanin Musa da Haruna duk wannan kabiya da ta faru tsakanin Musa da Haruna alaihi salatu wassalam duk gaba kida tsakanin ofishin CID ne da ofishin shari'a Musa ofishin shari'a ne shi ko Haruna shi ko Kadiru shi ko Khadir ofishin CID ne ya san abin da Musa bai sani ba a kuma hukunci a hannun mai shari'a yake to shikenan ya CID a ɓoye amma ba a sarari ba su zartar da hukunci a ɓoye a hannu za ka sun iya kama ya laifin sun je sun zartar da hukunci ba a yi announcement a ƙasa ba saboda ofishin shari'a za ta kama su yanzu alƙali zai kama su duk gabaki ɗaya duk gabaki namu na tsakanin yan shari'a da yan haƙiƙa duk gaba duk dai shine dai ba wani abu ba yan shari'a kan ofishin shari'a duk gabaki ɗaya masu haƙiƙa kuma ofishin yan CID wanda sun san wani abu na ɓoye suna da hoto suna da wani irin wanda wa'ancan ba sani ba a kuma hukunci a hannun wa'ancan yake haga masu shari'a su suke bawa alullahi ya kullum duk gabaki ɗaya To wannan kenan duk gaba. To alƙali zai iya yadda shi duk gaba ki da. Duk ahal duk mutanen ƙasa sun haɗu akan wannan. Duk duniya yau akan wannan ake duk gaba ki da. Kuma sadaqa Allahu azim. Wannan addini mun ce international. Wannan shari'a mun ce international. Wannan Qur'ani mun ce ya dace da kowane mutanen zamani duk gaba ki da. Kuma a aikace gashi haka aka aikatar da shi. Duk gaba ki da. Duk duk lokacin da ilimin ɗan adam ya ci gaba, sai hukuncinsa ya ci gaba. Ai, haka yanzu, saboda ilimi ya ci gaba da wayewa da sabon salo ya ci gaba, kurkuku ma ba a ce mata gidan kangararru ko, sai gidan gyara ɗabi'a ko gidan gyara tarbiyya?
Gidan gyara hali.
Eh?
Gyaran hali.
Gidan gyaran hali. Kaga, suna ma an canja shi. To kafa kai kuma yanzu an sa hukunku gidan gyaran hali kai kuma ka zo ka dinga cewa gidan kangararru. Ka zama tsohon yayi kenan. Ka zama ba ƙauye. A'a sai kai ma ka dinga cewa gidan gyaran hali. Gidan gyara. To tunda suna ma kaji ya zo gidan gyaran hali. To haka in ilimi ya ci gaba, ilimi ya ci gaba yanzu akwai masu ilimin kwakwalwa, akwai masu ilimin sun san ilimin nafsu da ilimin kwakwalwa wanda sun san yadda za su gyara ka ba duka ba zagi a ce kaza ne da sun ga mutum sun karance shi da sun aikin sun karance za su to kaza kaza za ka dinga yi gyaran da wannan kuma ka zo ilimi ya ya zo da wannan duniya ta ci gaba duka baki da ce ai kai dai sai dai a zo a ƙaƙara wuka za ka yi shari'ar musulunci wallahi kai da musulunci ha abada duk gaba ki da za ka yi daƙiƙanci ne za ka za ka ɗau mutane daga wannan 2000 kaza kaza ka je ka kai su shekara 60 wani abu duk gabaki daya sai da kanka ba zai yi ba duk gabaki daya haka su ma masu zagin addini su ma da dakikai ne duk gabaki daya su karance shi bari littafin nan sun fassara shi sun yi komai ƙwararrun su sun yi fassararsa sun yi komai su karance shi ba su zo su dinga ganin aikin musulmi ba akwai wanda ya ce ya gode Allah da ya san musuluncin ba mu musulmin ba duk gabaki daya ya san wa'yansu abubuwa duk dakikancin kuma alhamdulillah sun karanci haka duk gaba ki ya zama duk wani abu suna zagin addinin su wannan ba adalci bane duk gaba ki wannan wannan ke in jama'a ta ci gaba ilimi ya ci gaba wayewa ta ci gaba dole ka ga ukuba mai wuya ana sauƙaƙe yanzu manzo Allah ci gabansa ne wayewar zamaninsa ne ilimin da Allah ya aiko shi da shi ne duk ukubobi Allah ya sauƙaƙe masu duk gabaki ɗaya. Duk uku sai dai wani daƙiƙin ya ce dole sai ya kartata. Ma dai ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ba Allah ba tabaraka wa ta'ala manzo Allah da rahama ne international ne sallallahu alaihi wasallama cikamako ne. Wa'annan abubuwa hadari ne mu dinga kula da su. Duk in zaka magana addini ka kulonto da wa'annan abubuwa. Rahama manzo Allah ma sallaka illa rahmatan lil alamin kafatan lin nasi tashiran wa nazira duk baki ɗaya. wa khatiman nabiyyi sallallahu alaihi wasallama saboda in ka ce ka dau tsanani to kana jiran sai wani annabi ya zo kuma ya saba abin kenan duk gabaki da a'a an ba ku hududu gashi nan kowace ƙasa iya ilimin ku iya saukar ku ilimi iya saukar ku a sauki iya saukar ku a sauki duk gabaki da wannan a kansa congress na america yake a kansa majalisar ingila take a kansa farnamanin Faransa yake a kansa na Oruba duk gabaki ɗaya yake duk gabaki duk gabaki da dan wayan sun zo suna lalata a zamanin kaga kalle su tafiyar Allah da manzon Allah zabi da tafiyar Qur'ani ba tafiyar wani la- wanda ya lalata ba lalle su ma turan su da kan suna eh, zagin suna zanga-zangan wa'annan shugabanninsu na na yanzu wa'annan 'yan giya duk suna cancanta abubuwan eh, zaman lafiya da abubuwan hankali da abubuwan eh, jin tausayin ɗan adam da suka suka tar- wanda shi suka sha a cikin iyayensu duk gaba gida shi ne shari'ansu shi ne kaza kaza duk gaba gida mu kuwa ikon Allah abin da ya jawo haka shi ne ya dace mu dinga karanta amma aka ce shika-shikan musulunci musalla ne azumi zakka hajji la ilaha illallah kaga wayannan yanzu ka ka rike su da kyau amma shawar wanda su ne shika wannan shika-shikan imani ne gaskiya ne shika-shikan imani ne gaskiya ne duk abin da Allah zai faɗa a cikin wayannan sai kaga ya ce ya ayyuhal ladzina amanu shika-shikan musulunci ne amma da zai magana musulunci sai ga duk wayannan kyawawan ɗabi'u zai faɗa duk gabaki ɗaya. Da wa'annan ɗabi'u zai faɗa duka. Da mu ma haka muka dinga koya a mu duka su ma su taso da zancen gaskiya. Da- da- da- Sallah an kai kai zaka ci kama shanta a lahira amma. Amma ƙarya an kai sai a shawuyarta kai ka shawuya wa'anda kai wasu shawuya mutum wajen goma su shawuya a nan duniya. Amma an kai gaskiya kuma ka shiga aljanna a nan duniya. To kuma yanzu a nan duniya zaka samu lahira ɗin. To in ka lalata duniya har lahira ba ka samu ba a can lahira. ba lokacin da za ka tsaya ka yi ibada cikin nutsuwa ka yi abu digga ba bacci cikin nutsuwa ba ibada cikin nutsuwa ba tafiya wajen ibada ma cikin nutsuwa da fargaba da kaza kaza digga baki daya To, amma da mun tafi akan wayannan ɗabi'u da wayannan abubuwa su ne asali duk za mu zo magana akan inda suke wannan shine shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam international ne sadaqallahu alazim ga tanan ka gani da haka suke cewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiyarta tana bayyana ne a tarihin dan adam din ka zubo tarihin dan adam ka lura da abin da yake zamanin ka sai ga gaskiyar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tarihin mu mu musulmi ba a ai bu- babu da shi ma duk gaba ki da duk duk gaba ko an ce tarihin da za ka ga eh, daular Abbasawa ko daular Umayyawa da fakihanta da waɗanda suka shirya mata tarihanta da waɗanda sai ga duk anan duk anan aka shirya waɗannan abubuwa duk anan aka shirya waɗannan abubuwa amma da za ka koma baya shekara ɗari biyun nan waɗannan ƙarnuka na wanzu sai ka ga duk ba su ba su kansu ba su san wannan ba duk duk gabaki ɗaya. to wa- wannan kenan wannan shine ɗan kaɗan a cikin zancen hajji eh, kafin mu dawo kansa insha Allah sai zan sai shi ma ɗaya zancen da sai zancen kuma shari'a ta ta kafa akan zancen yaƙi da zaman lafiya yaƙi da zaman lafiya saboda duk ƙasa tana da maslaharta tana da amfaninta tana da abubuwan da take nema wanda in aka taka mata shi ba ta yarda ba duk gaba ki da da aka taka mata tsakanin ƙasa da ƙasa maslaha ce amfani ne sannan tsakanin ƙasa da ƙasa rige-rige ne rige-rige ne kamar yadda mu kuma a tsakanin addinai mu akwai rige-rige na neman alheri fastabiqul khairat bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja diga sai Allah ce fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum tabara mu da addinai mu ta rige-rige cikin alheri ba rige-rige cikin fada ba mu ta rige-rige cikin alheri diga to haka su kasashen za ga suna ta rige-rige cikin ƙasar ta zama mai kuɗi tana da tattalin arziki tana da kaza to rige-rigen na wani zuwan yakan kawo musu fada yakan kawo musu faɗa duk gaba ɗaya ta wajen kasuwancinsu wata da ga wadda take ta ko ta ga sauki a wani waje ta koma yanzu duk abin da ake faɗan da yake faruwa tsakanin Amerika da ƙasar Turai da ƙasar China da ƙasar waye duk gaba ai ba na addini bane kawai na maslaha ne na kasuwanci ne na kaza ne duk gaba ɗaya wannan da yazo ya ce duk sai ya sa musu haraji ta sai ya sa kaza da abubuwa dai duk gaba ɗaya to in ba ai wasa ba sai ga wannan magana ta jawo yakin duniya na uku duk gaba ɗaya kaga yaƙin yaƙi maslaha ce ta ƙasa rige-rigen nan yakan kawo yaƙi duk gabaki ɗaya rige-rigen nan yakan kawo yaƙi ko kuwa wata ƙa- ko ko kiya tarewa wata ƙasa wata ƙasa ta ga ana cutar ƙawarta wata ƙasa akwai kasuwanci akwai maslaha tsakaninsu duk gaba ɗaya ta ga wata ƙasa ta suna cananta ta kai mata ɗauki wannan zai iya kawo ita ma ta zamanto yanzu ta yi fito na fito da wannan ƙasar. Wannan la difa'ul lahin nasa, duk da ya dafo ɗin nan ko difa'u ɗin nan, duk ya ɗau wannan biyu. Difa'i na mis- na mas- na maslaha da difa'i na duk gaba gida. Wannan su suke kawo yaƙi. Aslan ba zancen addini a ciki. Ta ikiraha fi dini. Wannan hukama ce. Ita ce babban aya a wajen Allah, ayatul kursi. Da haka su sharifai tun daga Allahu la ilaha illahu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila wal ladzina kafaru awliyahum tabu yukhrijunahum minan nuri ila ulaika ashabun hum fiha khalidun wannan ce ayatul kusu duk gabaki da ya azin ba amma mutum ya riga ya azin din ma di yayi har yau ayatul kusu ce ta ikraha fi dini duk gabaki da to in muka yi magana kowa zai budi baki ya ce jihadi jihadi jihadi jihadi yana da kyau amma kuma da gashi kowa ike bige musulmi dan uwansa kafin ka je ka samu wanda kake ganin kafirin ma babu ma yana ina duk ga baki ɗaya kana tsoron ma ƙasar turai kaza kaza amma dan uwanka musulmi da ba shi da mai tare masa sai Allah ka zo ka dinga bige shi kana kashe shi ka ce wai jihadi duk ga baki ɗaya kaga Allah ba zai bar mu sakaka wannan waje ba di yayi maganarsa jihadi a cikin Qur'ani ya zo, akwai kalmar jihadi, akwai kalmar ƙitalu, akwai kalmar jihadi, akwai kalmar ƙitalu. Kalmar jihadi ita ce gaba ɗaya, kalmar jihadi ta ɗau yaƙin na makami, ta ɗau yaƙin kowane ƙoƙari, ta ɗau kowane ƙoƙari, duk ƙoƙari sunansa jihadi. Duk ƙoƙari, wa in jahada ka yanzu babaka da babanka suka yi ta ƙoƙari sai ka yi kaza. jahada ma'ana sun ɗauko wuƙa da takobi sun zo sun ko da bindiga suna yaƙanka duk gabaki ɗaya jihadi kowane irin ƙoƙari duk gabaki ɗaya kafin ka je zancen jihadi yana ɗaukan kowane ƙoƙari italu shine na takobi ko na bindiga ko na abu duk gabaki ɗaya yanzu addini cire shi tukun ba wani zancen yaƙin takobi cikin addini babu la ikraha fiddin wannan ita ce headline din addini duk gabaki ɗaya. Allah so yake kowa ya addini da ra'ayinsa da sansa to sai Allah ya saka masa amma in yayi da tilas ai ba shi yayi ba duk gabaki ai ba shi yayi ba duk gabaki ɗaya. to la ikraha fiddin to farkon abu da ka cire addini duk gabaki ɗaya. Duk yaƙin ka gani maslaha ce ta kai karo da maslaha to dole a buga duk gabaki daya duk inda kaga addini zai magana yaki za ga ya ce kafiri da kafiri yake kafirin nan abu abu uku ne yasa ya zama ma kafiri duk gaba in abin da kake kai yake so yanzu ya rufe abin nan ko ya rufe kai din da kake kai ma tun daga zuciyarsa da koba da kafiri duk kalmar su daya istiqaqin su daya kuma duk sunan su daya koba da bature da balarabe zai ya ya faɗi kofa sai ce kofa kofa a faɗi jihadal duk gabaki ɗaya a ilimin soja akwai hawa hawa hawa hanyoyi da za a bi hanyoyi da za a bi hanyoyi ƙarshen hanya gwabzawa yanzu akwai wani abu da ya faru a 'yan shekarun nan kamar guda biyu ECOWAS ɗin nan da ta nemi za ta yaƙi da sojojin Nijar, ECOWAS da ta ne za ta yaƙi ba ta biyo hanyoyi da ake biyowa na diflomasiya, na zaman lafiya, na kaza kaza kaza, kawai ce maganar gwamzawa. Ita ne ta ɗau ƙarshen layi, ƙarshen iyakar, kawai sai ta magana. Kuma su da kansu dai suka in aka ce za a gwamza ɗin nan bala'i ne. Tunda ita ma wacan akwai wanda suke rashin a bayanta kaza kaza su ma dai ga wata suna ga duk za su ragargaza ƙasashensu duk gaba kida sannan kuma suka sauko wannan magana akwai wani almustafa ko wani abin abata eh mejo mejo hamza almustafa da yake ya san karatun soja ya san ka'idar zancen yaƙi ya san kaza ya san yaƙi sai an bi matakin kaza sannan an bi matakin kaza shi da kansa ya fito ya yi hira a gidan ta yake cewa abin da kawai suka yi ai kwata kwata ma jahilai ne ba san ma me yaki ba saboda sun faro daga sama sun faro daga maganar gwabzawa sai da suka ga abin yaki sannan kuma suka dinga da sana aka dawo diplomasiya yan aike yan waye yan yan kaza kaza To yanzu abin da za ka yi tunani, yanzu da da Ƙur'ani zai zai faɗi yaƙi kawai ya ƙi faɗar matakin farko ya ƙi ya je ya faɗi gwamzawa ɗin ka ba kaza sojan da ya san ilimin yaƙi zai ga Ƙur'ani ya ya waye ya ƙware ko ba zai gani ba diga shi bai yanzu ga ƙasarsa ce kuma shugabannin ƙasarsa ne amma ya san jahilai ne a wannan ɓangaren wannan ɓangaren soja ne da sun kira wani shugaban sojoji wanda ya san akwai jami'ar yaƙi, akwai kulliyar jami'ar yaƙi ta kaza kaza ta sojoji da kuma wanda karatunsa ake. An san magana kaza, kitabu ne shi ma kitabu ne, dole sai an karanta shi, an san kaza. To, rabbul alamina, rabbul alamina ya ƙi zartar da wannan karatu duk da baki, ya ƙi karantar da annabinsa. Duk wannan karatu, duk in ka lura da Ƙur'ani ya karantar da duk wannan abu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani za a ga wani zubin har sahabban su ji haushi me yasa ba a gwamza ba shi kuma manzo Allah ya ga sharadi bai cika ba shi littafin yake karantawa a karance yake yakin sojan sama ba wai tamore ne ko baragada ne ba ko ba kai ba gindi sallallahu alaihi wasallam komai a karance yake duk gaba kida amma yanzu in ka zo duk waɗannan hukunce-hukunce na fikihu duk waɗannan abubuwa da ake zartarwa duk wannan kashe-kashe da ake yi akwai wayewa akwai ƙwarewa a ciki ha kawai ka zo ka afka musulmi ka kashe shi ba ba abu matakin farko ba abi kaza kaza kaza kaza ba kaga yanzu wanda ya san wannan abu in ka ce ma addini ne in bai je ya karanta addini da zai ce wannan addinin ka dakikin addini ne ƙarya ne duk gaba kida bayan da za a ce ya shiga wannan addini Diga, in ku ya karanci addini ce, a wallahi addinin ka daban, kai kuma daban, duk gaba ki Kai kuma daban, duk gaba ki To yanzu, Qur'ani ya yi maganar jihadi, duk na duk ƙoƙari, wa jahidu fillah haƙa jihadi, ƙoƙari, ko kowane iri, duk wani abu da za ka yi ƙoƙari a kai, zancinansa jihadi. To in aka yi magana ƙitalu kuma to bai ɗaukan komai sai makami. zai ɗaukan komai. A ce da jihadu da italu duk fassarar su ɗaya, to kun cakuɗa wa kanku lamari. Za ku taɓa iya fitar da hukunci ba, duk gaba ki ɗaya. Kuma ba shiga addini a ciki, shiga maslaha ce, maslaha ce take kawowa duk gaba ki ɗaya. Kafirin nan kamar yadda muka faɗa, matakin farko zai ƙika da zuciya. In ya ganka ya kau da kai, in ya ganka ka za ka, to wannan kafiri a matakin farko kenan. To, ko ka haƙura, ko kai ma irin wannan za ka yi, kakka furta wani abin, ka furta yanzu ka ɗara shi. Ashi ma bai furta ma ba. Kafiri a mataki na biyu wanda ya furta, ina za mu yarda, ai kaza kaza, oh to yanzu ya furta, ya fito na fito, yanzu kuma ya zama na magana. To kai ma za ka yaƙe shi da magana. Da magana, ko ta jarida, ko ta littafi, ko ta kaza, ko ta duk gaba ki ɗaya. dukkanku kowanne kafirin kowanne ne. Allahu allazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum la ikraha fi din katabayana rushd min al-ghay faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafirce wa taghut kaga yanzu in da ka ce ma taghut nan gunki ake faɗa yanzu duk musulmin da ya ya ki gunki yanzu kafirin gunki ne ya dubu musulmai kafiran taguti ne ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مؤمنين ne a wajen Allah ma kuma kafiri ne a wajen taguti faqad istamsaka bil urwa shi ma ko bin tagutin kafirin Allah ne a wajen ka kai mu'mini ne kuma a wajen taguti diga kowanne kafiri ne mu'mini ne kafiri ne mu'mini ne rasha da Germany da ta yaƙi Rasha Hitler da ya yaƙi Stalin duk baki ɗaya kafirin Stalin ne shi kuma da ya juyo mada yakin shi kuma har ya nasara akan shi ma kafirin sa ne duk gaba ɗaya dan haka abinda aka rawaito daga manzo Allah gaskiya ne cewa yana ba wa sahabban sa tsoro kar ku zama kafirai bayana shashin ku ya dinga dukan shashi ba wai za su bauta gunki ko za su amma za su zama kafirai wajen kiyayya wannan ya kira siyasa wannan wannan ya ki siyasa wannan tun daga ki na zuciya har ki na siyasa ta baki duk ba abin da ba su faɗa ba har ƙi ya kai kuma an sa takobi sun fille kansu duk gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya maimakon ba komai a faɗa don mu ɗau darasi ba wai da ah duk adalai ne ga wani ga wani sa ku amma shi da rabai to ai zaka yi ta tafiya a cikin jahilci kenan zaka yi ta tafiya a cikin rikici duk ga baki ɗaya ko babba ya lalata abu a ce kaka faɗa shi kenan kai ma gobe sai ka ce bari lalata ni ma albajirai na kan ku faɗa duk ga baki ɗaya ni ma babba ne duk ga baki ɗaya ba wajen mu faɗi mun wuce nan kai mun waye mun wuce nan ba ruwanmu da ko ya yi laifin ko bai yi laifin ba ƙarƙalar Allah ba zai tambaye mu shi ba diga amma dan me wa'azi ibratan dan mu ɗau izina mu a zamaninmu diga dan shari'a ta bayyana in ka shaidda adalai ne har sun sa takobi diga baki da akwai dogo akwai gajere akwai baki akwai fari akwai mai zuciya akwai mai sanyin hali akwai malami akwai jahili akwai makaho akwai mai ido akwai kaza kaza ko shi Allah bai falsafa ta ilimi ba za ta yadda da wannan ba tun da zahirin suwa ba ɗaya an ka ba ba zai zama ba zai zama ɗaya ba sai na wanda ya faɗi wannan radiyallahu ta'ala an duk gaba ki da a wai dan mu ce kaza dan mu ɗau wa'azi yanzu ƴan uwan annabi su wa'in sun ce annaba ne gashi nan duk ana ta faɗa badakalar da suka yi a cikin qur'ani da dan mu je mu ta zagin su kuma daga dan mu ɗau wa'azi in ka zage su ina hagan su duk gaba ki da da ka zo lokacin fa duk gaba kida. To wannan kenan. To matakin farko, matakin farko a yaƙi sai ka gane ma wannan maganar littafin ya cika ta kai a fushin da har za a iya bugawa ko ko a'a magana ce kawai ta siyasa magana ce da diflomasi za ta iya warware ta magana ce da da kaza kaza ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillah ya kuma in kuka tafiya akan ƙasa fata bayyana ku dinga lura fa kuna ganewa fa ku dinga lura fa kuna ganewa fa wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina ku ce da wanda yazo ya gaishe ku ko yazo ya ce muku shi musulmi ne ko yazo ya ce muku assalamu alaikum gaishe ku ma kai ba mu'mini bane lasta mu'minan ba lasta musliman ba ai kai ba namu bane kai ba yahude ne ko kai ba nasare ne ko kai kaza kaza kaza kai ba ba mabiyin annabi Muhammad ne ba ruwan mu da kai lasta muminan tabtaguna ardal hayati dunya kuna neman rayuwar dan abu kadan na duniya fa inda Allah magalimu kasira ko me kuke nema akwai shi a wajen Allah ku bi ka'ida inda kazalika kuntum min qabl to wai kuma da kuke wa wani girman kai ku da aya kuke ai kuma haka kuke duk baki daya kazalika kuntum min famanna Allahu alaikum Allah ya muku baiwa fata bayyana a dinga lura fa tabayyanu ba a dinga lura ba inna allaha kana bima ta'maluna khabir Allah ya san zurfin duk abin da kuke ciki to kaga nan ba kowace magana ce za a hau yaki ba kuma inda al-mustafa din ya faɗa ba kowace magana ce za a ce yaki ba a sai an sai an bu ƙwararru sai an kawo ƙwararrun wajen akwai wanda suka san laifi masu duba criminal sun san laifi akwai wanda sun san wannan maganar ta an raina ƙasa wannan maganar an nuna za daga wannan magana ba abin da zai kara sai dai ya kawo muku hari lalle a dau mataki za ka ga an soma canjin an ce ambassador ya taho za a yi shawara ambassador ya taho za a yi shawara su ma wancan su da su ce su ma nasu ambassador ya tafi za a yi shawara in ma abin yayi zafi kada a ce ambassador ne ya taho kawai an yanke diplomasiya duk gaba ki daya su ma sai an yanke kaga ai an soma kama hanya duk gaba ki daya a ba kawai daga kuɗin raba magana yaƙi ɗan ƙaramin abin da baka fahimta ba yaƙi ɗan ƙaramin kaza yaƙi ƙanci ne duk gaba ki ɗaya duk gaba ki ɗaya addinin kan dama ka ajiye shi waje ɗaya ba shi duk ba ba a taɓa yin yaƙi a kansa ba duk gaba ki ɗaya walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhun jami'a da ubangijin ka ya ga dama duk wanda yake ka tsara sai ya zama almajirin ka ya rasulullahi da mai gida ake fana ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لآمن لآمن أما مسلمين لآمن دا وند يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وند يبما الله شيء مؤمن دكان مؤمنين وند واتبع سبيل من أناب إليه كما محسن دغ باكي دا ولو شاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا duk wanda suke bin kasar zama almajiranka ya rasulullahi amma ba haka na so ba ban shirya wannan ba in aka yi haka to na zama na tilasta an yi abu ɗaya kenan ni ne kawai abu ɗaya in aka yi haka halaka za ta zo mu da kanmu za mu halaka kanmu duk gaba afa anta tukurihun nasu hatta yakunu yanzu zaka dinga kin mutane ne sai sun zama almajiranka afa anta tukurihun nasa din nasu nasu duk gaba hatta yakunu yanzu zaka dinga kin mutane kawai shikenan dan basu zama almajiranka ba sai sun zama almajiranka duk gaba ki ya ya muke ciki yanzu kowa in dai bai bi fiqhun da muke kai ba bai bi abu har mazhaban ma har mazhaban ma amma haba ma wanda ke ya rubuto an ce duk abin da ciyawa ta ci halal ne wato yanzu har doki aburi bai san mazhaba ce ba kuma yanzu da kuma dama karatu ne na wayewa kuma karatu ne gangariya mai ka'ida duk gaba ki daya dama yanzu halal din sai abin da kai kai a ɗabi'a ka ta taka burki ko kuwa jama'anku al'adanku ta taka burki ko kuwa ƙasa ta taka birki. To, biri ba abincin laraba ba ne, al'ada ce ta taka masa birki, duk baki ɗaya. Ta taka masa birki, amma kuma sun ci abin da ya fi biri, sa'alanu. Akwai wani abu da ake so sa'alanu ko fatalwa, ka je ka ɗau tarihin haiwani ko na dumairi, ka gani akwai sa'alanu wani abu da ake cewa fatalwa kamar mutum ne rabi. Da Sahara akwai shi, yakan ba da tsoro yakan kaza kaza laraba suna farautar su su yanka su su ce daɗi ne da naman sa to yi kenan kuma buke bakiya suka saba hukunci daga wanda ya ci sa'alana dan bai ci buri ba ai an ki cin dila menene ai ci dabo an ci buri daga wanda ya ci sa'alana bai ci buri daga baki da daga baki da to kuma in da zaka dawo ba saboda maliki ya ga saukin kare har ma shafi'a suna zagi suna cewa wanda suka halatta kare daga baki da Allah mu waye don Allah don annabi mu waye amma ne tukurin nasa ta yi kuno mumini to idan haka ne shi ne a Qur'ani jihadi ba da kokari a cikin kowane abu duk ga baki ɗaya ba da kokari a cikin duk wani abu to shi kuma yaƙi yana nan ko da baki da zuciya ko in aka soma da bakin da alƙalabi littattafai ko jaridu kowa ya diga baki ɗaya diplomasiya da kaza kaza in ya yi sa idan mutum ya sa ƙarfi shi ma kuma shi kenan ƙasa ta sa mara ƙarfi diga baki ɗaya to abu ne da Allah ya dinga bin sa daki daki daki daki tuba alaikumul qitalu huwa kurhun lakum asai an takarahu shay'an huwa khairun lakum asai an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamu kutiba kutiba an sa muku yaƙi amma yana da zaɓi, ba yaƙin kaɗai nake nufi ba, akwai zaɓi. Na, rubuta muku yaƙi, littafin yaƙi gashi, amma fa akwai zaɓi, akwai, akwai zaɓi. Wa in janahu lissalmi hajina halaha, in aka nemi sulhu a zaman lafiya, shikenan. Da ana cikin yaƙi mutan maza suka ce a sulhu, manzo Allah ya ce a sulhu. Saboda dama kutuba Allah ya ce masa. Duk gaba ki da. sahabban da san wannan karatu ba ko ku kafin su gane ya za a yi mi sulhu ya kaza kaza kaza kuma Allah ya ce ni annabin Allah ne fa ni annabin Allah ne fa abinda Allah ya ce fa shi nake bi fa Allah fa ya ce min fa in suka nemi sulhu da to in naje na yake su Allah ya ce min haka na ce ma duk baki da wanda bai zai bi magana Allah za ka ga yana tafi akan ka'ida wanda kuma ra'ayinsa zai bi da kaza kaza za ka ga ya sha wuya ya bada wuya duk baki da to yanzu akwai zaman lafiya da haka ba kome ba ba abin da Allah yake so sai an yaƙi ba sai dai la haula wala quwwata in kaga an yi tiyata ƙarshen mataki ne a ba ita likita yake so ba kyau dai a warke kafin ai tiyata yaƙi tiyata ne ƙarshen mataki ne dole ce take kawo shi amma in komai ɗan ƙanƙantar hanyar zaman lafiya a bita yadda haka manzo Allah ɗin yana yi sallallahu alaihi wasallam to an rubuta muku amma fa ran dan adam ba ta son sa ya kusata ashe an takaraushe an kuki wani abu wa huwa khairul lakum shi yafi alheri ya kusata ku so wani abu a wannan bangare na makarantar yaki ya zama kuma shine sharri a gare ku Allah ya sani ku ba ku sani ba a makarantar yaki ta makarantar yaki ake ba fa a kowane abu ba duk baki daya wannan hukunci ne mu kamace duk gabaki daya amma Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta karatunta abun mamaki Germany ta yi nadama da abu cewa me yasa bata shiga yaƙi da Hitler tun farkon abu ba yasa bata yaƙi maganin Hitler tun farko da ta yi maganin Hitler tun farko da abin da ya faru na Rusa duk ƙasashen Turai bai faru ba mun gode Allah ba dan Nijeriya ta shiga yaƙin Biafra ba duk da ba shi da daɗi duk da ba haka ake so ba dan ta shiga ba da abin da zai faru gaba irin abin da yake faruwa a Sudan da ba daɗi duk gaba duk gaba gida to haka za ka gani da yawa wanda ƙasa ta shiga wannan yakin ba shi da daɗi amma dai shi ya fi. Amma in ta bari za ta shige shi kuma ranar da babba ne, kuma ɓarnan mutane yanzu kaga da an yi maganin hita tun farko ƙasa da abu, amma ga sai da aka yi sai da aka yi asara wajen mutum miliyan shida ko wani abu yakin sai da aka yakin duniya na biyu duk gaba ki daya. Aka sadaka Allahul Azim duk gaba ki daya. tun da dai kutuba ne, to akwai zaɓi, akwai zaɓi, ko dai silmu ko dai harbu ɗin, ko a zaɓi diflomasiya ko kuma a yi yaƙi ɗin. Wa in jana holis salmi a jina halha, in suka karkata zuwa zaman lafiya, a karkata, har in an gwabza ɗin ma, mai nasaran ya yi nasara ɗin gaba ɗaya ya kama fursunonin yaƙi to su ma zaɓi ne imaman nan ba aduwa imma fida ko dai ya ba wa can ƙasar kyauta ya ce gashi nan mun saka muku mutanen ku mu ma ku sako mana mutanen mu dan kyakkyawan niyya dan wata rana a haɗe kuma duk gaba kida ko imma fida amma ce sai an yi fansa duk gaba a zancen bauta ba zancen mulki sai sun zama ba imaman nan ba aduwa imma fida hatta ta ba alharbu auzarha zalik ba zancen a bautar da su ko a yi kaza ba zancen bauta duk gaba ko fansa ko kyauta duk gaba ki da to ko wa in janahu lisal fajnahalaha wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innahu huwa samiul alim duk gaba ki da to wannan kenan ba za ka shiga yaki ba sai ka tanadi kayan yaki kasa ba ka shiga yaki ba yanzu duk wayannan makamai da kasashe suke siya da da waɗannan rige-rigen yin makamai na ƙasashe da ake da kaza da tsoro da kake ganin kaga ana faɗa wata ƙasa abu ta yi shiru ta yi kaza kaza ka taci tsoro ne a ta san ba ta da kayan yakin ne ba ka da tsaro na sama ba ka da tsaro na ƙasa ba ka da tsaro na kai kanka ka kasa tsaro a ƙasarka ina ka je ka tsaro wata ƙasa kai kanka ba ka da tsaro a cikin ƙasarka gidanka duk gaba ina ka je ka tsokano wata ƙasa ai dakikanci ne duk gaba bubbuge ka za a yi duk gaba ɗaya ko a bawa na ƙasar tara kuɗi su rikita ka. To da haka wa a iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahu Allahu ya'lamuhu wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wa iddu lahum tanadan musu yaƙi sai an tanadi kayanta ku tanadi mastata'tum iya ƙarfinku min kuwatin na ƙarfi manzo Allah ya ce alquwatu ram ram ƙarfin nan harbi ƙarfin nan harbi a koya harbi a koya kaza ka ba wai na kibiya ba duk gaba ki da ku zama kuna da manyan makamai yanzu in ƙasar ƙasar da za ku yi abota da ita dan ku siyo ku siyo duk gaba ki da haka za ga duniya abin da sadaka Allahul azim in ka ji labarai abin da ake yi wannan tana siyan makami a America wannan tana siya a Rasha wannan tana siya a Amerika yanzu ta fi tsoron Rasha a kan ƙasar Turai ɗin ga saboda ta san Rasha ita ce bala'i a wajenta. Ba wai wannan ƙasashen Turan ba. Ta fi tsoron China saboda makaminta duka ba. Saboda makamin naka ne da ƙarfin sojan ka da za a ji tsoron ka yau a duniya. Ba wai dan kana ibada ko dan kana kaza duk gaba ki. Ji wulakancin da Trump yake wa sarkin Maka. Daga na kirawo shi yanda ya amsa ma wulakanci. Ya aka iya. sallah kan ai kuma in ta zo maka ta kare duk gaba ki da asali da wasu da karfin soja ba wani dakiki in kasar musulma ta yi nasara bai ce ai saboda mata na tafiya ba dan kwali ne ai su kasa sawa maka ya ce saboda rashin makami ne saboda rashin kaza ba karfin soja kaza kaza to wa aidulahum mastata'atu ku tanadar musu abin da kuka iya min kuwaci na daga makamai na daga training babban makarantar da kuka san kuna shiri da kasar ku ebo su zo su koya wa sojojinku ko a yabe su a ji a yi kaza har ma ana da republican guard da wasu waye da duk kaza duk a yi wannan fasadatu min riba min kuwati na daga karfi wa min ribatil khayl ya zama kuna da tankokin yakin kuna da jiragen yakin kuna kuma duk in zamani ya sababi ku sai sababbin nan na daɗin nan su zama kwantai in ba haka ba halaka ku za a yi duk baki ɗaya duk in za mu iya shi ku siya duk baki ɗaya in za ku iya ƙera ƙera ake ku yi technology da za ku ƙera duk baki ɗaya min ribatul khayl ba wannan doki na sarakuna da ko na an hawa na ado ba da ne da ƙarshen shine ƙarshen tanka shine ƙarshen igwa duk baki ɗaya doki duk baki ɗaya amma yanzu doki ma ɗan kare in ya haɗu da igwa ai sai ya gudu duk gaba ɗaya jin ribatul khayl turhibuna biya dan ku tsorata makiyin Allah ma'ana makiyin ku Allah kan bashi da maki yana tsoron wa makiyin ku shine makiyin sa wajen turhibuna biya adu wallahi wa aduwakum shikenan shine makiyin Allah din duk gaba wa akharina min dunihi la da wa'ansu ma da ba ku san su ba kasa kuna zaman lafiya da ita kaza kaza a dan ta kuna da karfin yaki ne da ta ga ba ku da karfin yaki da hari za ta kawo muku ba wai diplomasiya ne na Allah da annabi ba maslaha ce duk ce akwai gaske a cikin tsarin duniya maslaha ce kawai maslaha ce kawai duk gabaki la ta'lamunahu Allahu ya Allah ya san su duk gabaki da in kun karanta littafin kuma kun sai ku san su a wai shikenan ku ba ku inda ba za ku sani ba me a ce ku karanta abu duk gabaki da wa ma tunfiqo to tunda haka ne dole sai ƙasa ta kwashi harajin ƙasa da waye ta siyo makaman nan ta siyo kaza kaza ba komai ta kwashi kuɗin duk gaba in ba ta da kuɗin ma ta ɗora wa ‘yan ƙasa haraji na asiyo saboda zai tsare ransu zai tsare kaza kaza siyan makami da shirya sojoji da shirya kaza kaza Allah ya ce mai infaki ne fi sabilillahi saboda zai cire tursasawa zai kawo ku ku zauna cikin lafiya sannan ku maganin wata duk gaba kida kuma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum Allah zai cika muku wa antum la tuzlamu ba za a cuce ku da komai ba duk gaba ki da wannan su ne matakan farko duk jami'ar soja ta duniya haka ake tafi akai duk gaba ki da sadaqallahu alazim fatiha salatul fati